Allah subhanahu wataala kuma suna amfani da jumloli irin na larabawa kamar da idan kana karanta adadi maganganun su inda kai su irin su an tara su an mutum su su ire-iren su za ka ga larabci ne tsura babu shari'a a ciki saboda kana karanta su ne kawai don ka koyi larabci za ka yi karo da abubuwa da yawa waɗanda ba su dace da shari'a ba saboda mutanen da jahiliya sun rayu da bani shari'a ɗin da su da shi yasa za ka ga a arabiya ko littattafan yawo za ka yi karo da wasu maganganu wanda saɓanin shari'a ne wa abika ina rantsewa da babanka ba a rantsewa a kusa to mazdarin zai kasance ala wazni fa'il ala wazni fa'al kai za ka ce fariha farahan afika afashan afashan وفي فعل لازم إن كما فعل لازم أن يكون مصدره على فعول كقعود وجلوس إن فعل يدو على وزن فعل لازم كما كتي قعد زيد وجلس أمر كتي قعد زيد قعودا وجلس زيد جلوسا سبب يزو على وزن فعل يزو على وزن فعل كما لازم وفي المتعدي من فعل من فعل وفعل in muta'addi ne shi ne fi'ilin da yake da maf'ulun bihi daga fa'ila ko kuma fa'ala an yakuna masdaruhu ala fa'alin masdarin sa zai zo ala wajen fa'al ne zaka ce fahima fahaman fataha fatahan haka zaka ce waɗannan su ne kiyasi na kurkusa ko mufarad wanda za ka yi amfani da shi wajen masajir mafi'ilin da ya zama fi talatin. Na biyu ya ce masajirul af'alin ruba'iyya mazdarai na fi'ilai waɗanda suka kasance ruba'i na ruba'i kenan waɗanda suke da harufa guda kuɗi wannan kiyasi ne al'amfila akramtu dhaifa ikraman arshadtu an-nasa irshadan hazzabtu al-walada tahdiban رتبت الأساس ترتيبا جادلت جدالا أو مجادلة سابقت سباقا أو مسابقة جهرت الكرة جهرجة بعثرت الورقة بعثرة وسوس ووسوس الحل وسوسة أو وسواسا زلزلت الأرض زلزلة أو زلزالا ولنا الرباعي رباعي ينزل على وزن أفعاله على وجه الأفعال كمن أكرم أرشد وأن مصدر يتغيز على وزن إفعال على وزن إفعال ينزل رباعي على وزن فعل فعل كما حزب دوكما رتب رتب وأن وزن ينزل على وزن تفعيل تفعيل ذاك تحزب تحزيزا رتب ترتيبا رباعي ينزل على وزن فعل كمن جادل وأن وزن mazdarin sa yana zuwa a wazani guda biyu ne wazani guda biyu zai zamanto fi'al kamar ka ce jadala jidalan zai zamanto mu fa'alatan za ka ce jadala mujadalatan haka sabaqa za ka ce sibaqan za ka ce musabaqatan amma na farko din shine kiyasi kiyasi kake sai sa ibn malik yake cewa mufa'ala al-fi'al wal mufa'ala أو لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر القياس عادلة معنى فعال ده مفاعلة سولي قياس نفاعلة إذا كذا با فعال با با مفاعلة با سيازة من تو سمائي لأن كذا وزن نفاعلة ya zo mazarinsa ba fi'al bane ba mufa'ala bane a wannan lokaci ya zamanto ya zamanto samari yace da'aratul kurata jaharajatan na mirgina bul jaharaja mirgina bul ba tartul waraka na talle talle takarda haka naka talle eh bayan daya wannan fa'alala mujarrabi kenan na rubai wanda muka karanta na baya af'ala da fa'ala da fa'ala mazidi ne asalin su sulatu ne aka kara musu harafi da ɗaya kamar da muka karanta a farko wannan kuma mujarradin ruba'i ne ala wazni fa'alala ala wazni fa'alala mazdarin sa yana zuwa ala wazni fa'alalatan fa'alalatan yake zuwa mazdarin sa zaka ce daharatu daharajatan ba'asartu wa ba'asaratan waswasa zalzala wannan wanda ya zo ala wazini fa'alala ala wazini fa'alala yankan jaharaja da asara wannan kuma waswasa da zalzala bambancin su wancan jaharaja ba asara din ruba'i ne mujarrad ruba'i ne wanda yake mujarradi wanda yake sahih wannan kuma waswasa da zalzala ruba'i ne mujarradi amma ba sahih ba idan aka ce wa fi'ili ba sahihi ba ko ya zaman to mu'tal mai dauke da harfin illa ko ya zaman to muda'afi anan muda'afi ne aka ce ka ce waswasa waswasa zaka ga harufa guda biyu ne kawai a ciki illa iya ka an mai ta su ce ko ba lura da wannan ba waswasa akan ka ce waswasa harufa kudu ka fada amma hakikanin gaske harufa biyu ne kowanne ɗaya daga cikin biyun ne kamar mai tashi was wa sa wawun da filin wawun da filin saboda haka ya zama to mu ba a fili ba sahihi ba ne haka in kace zalzala kina harufa hudu kake da su amma harufa biyu ne kamar me ta su ce zalzala zalzala to wannan wannan nau'i to yana da wazani guda biyu zaka ce wasu wasal hili wasu wasatan al'asari kenan ko ka ce wiswasan wiswasan zaka ce zalzalatin زلزلت زلزلت الارض زلزالا زلزالا shikenan in ka ga dama ka ce zalzalatan in ka ga dama ka ce zilzala guda biyu ne yasa abin da yasa saboda ba sahihi bane in sahihi ne wanda nuka dai ne rafi ne na farko da fa'ala fa'ala latan dahara jatan ba'a saratin fa'ala latan amma wannan da ke mudaf ne asali harafi biyu ne aka ne ta kofi ya zamanto ko fa'alala wannan shi ne kiyasi shi abin nan yiwa wajen almafisan saniyan la awwala da ma'ana fa'alalatan in shi ne kiyasi sannan fi'ilalan din kamar zilzala wasuwasan wannan kuma ba kiyasi ba ne sama'i ne alqa'ida مصادر مصادر الافعال الرباعيه القياسيه مصدرين في اليه suka zo ruba'i siyasi ne dukansu وتختلف أوزانها باختلاف صيغ الأفعال وزنين ينا بمبنتا تغير بمبنتر في جوجين فئله فإن كان الفئل على وزن الأفعال الفئل يزو على وزن الأفعال فمصدره على إفعال مصدر ينزو على وزن إفعال كما نقول أكرمت إكراما أرشدت إرشادا وإن كان على وزن فعل فمصدره على تفعيل يجوز على وزن فعل كما حذب وزن انت مصدر انت ذاك في تفعيل فيه ترتيب هو تحديث وان كان على وزن فاعل فمصدره على فعال او مفاعل ان يجوز على وزن فعل مصدر انت زي جو فعال ومن قاتل قتالا وكما مفاعل وكما مفاعل لزمن كمان قاتل مقاتلة قاتل مقاتلة, مقاتلة. قاتل مقاتلة وإن كان على وزن فعل لا فمصدره على فعل لك إن وزن فعل لا يزمنته مصدر سيزو على وزن فعل لا إلا إذا كان مضاعفا فيا زمنته مضاعفين من أكا ميمة ونهارة في بداية الجيل شين مضاعفين ويجوز في مصدره فعلال أيضا هذا إذا حدث جائزين أمزل تتشكاو وزن فعلال مصادر الأفعال الخماسية والثلاثية مصدرين نفعل da yazo filin da yazo kumasi ko kuma sudati الأمثلة مثالين اشتد البرد اشتدادا اضمر الورد اهمرارا اطمأن الوالد اطمئنانا استكبر الجاهل استكبارا تقدم الجيش تقدما تنافس السناء تنافسا نفرقو اشتد خماسي على وزن افتعل مصدر انت ينزو على وزن افتعالا نبي احمر خماسي على وزن افعل مصدر انت ينزو على وزن افعلالا لأكو اطمأن أن سداسي وان يزو على وزن a su da tsam'ana ne ya zo ala wajeni if'al lana if'al lana to zai zai kasance ala wazin ismi ilanan ismi ilanan a istakbara to dafi ala wazin istaf'ala to wazanin sa zai zo ala wazin istif'ala nan kuma taqaddama taqaddama kuma ne ala wazin tafa'ala wazanin sa zai zo ala wazin tafa'ulan tanafasa kuma ne ala wazin tafa'ala wazanin sa zai zo ala wazin tanafusan wato tafa'ulan kenan zai zo ya kasance القاعدة مصادر الأفعال الخماسية والثلاثية قياسية مصدرين إليه خماسي والثلاثي قياسي قياسي قياسية لجبائها abin da ake nufi da kiyasiya ma'ana in ka san mazdarin guda ɗaya daga cikin su duk inda ka ga wannan wazanin ba haka sauran masajin inda su kasance wata a ci ala wazne suna zuwa wazani guda biyu ne na farko in kana da mabdu'atan bi hamzi wasli idan ya zo da hamzatu wasli a farko جاءت على وزن الماضي مصدر زيد على وزن الماضي فا ما كسر ثالثه تاردا ظهر في سنقص من ذاك مسا كسرة وزيادة ألف قبل آخره كقال ألف تاتين كرشنسا كمان مثال نفرقه ده نبي اشتد ذاك جاينا ده همزة الوصل بفرقه فيه مرة هنا ده همزة الوصل بفرقه هنا ده همزة الوصل بفرقه اطمأن ما هنا ده همزة الوصل بفرقه istakbara ma yana da hamzatul wasl da farko wannan sun su duk suna da hamzatul wasl to sai kaga bambancin madin da mudari'i a bambancin madin shi da madin da kuma mazdarin na farko shi mazdarin zai zo harafin sa na uku zaka bai kasara in ka ce istadda ta shi ne harafin sa na uku sai ka ce isti isti ka bai kasara in ka ce ihi ma ihi marra mimun din shine harafin sa na uku za ka ci ihimi ihimi ka bai kasara in ka ce ituma ituma mimun din shine harafin sa na uku sai ka bai kasara itumi itumi ne ka bai kasara in ka ce istakbara iska shawun din shine harafin sa na uku a mazdarin sai ka bai kasara wannan abu na farko kenan na biyu sai ka kara alif kafin harafin sa na karshe kaga harafin sa na karshe a istadda dalle sai ka ce istida dadan sannan kuma a ihi marra kuma ra ne za ka ci ihi ra ra sai ka kara a ihi rarar a itin na anna kuma hamza ne zai ka ci itin ni inanan itini nanan itini nanan a istikbara kuma ra ne za ka ci istikbaran kenan fi'il madi a shi za ka fito da mazdarin harafi na ukun fi'ilin sai ka mayar da shi ka bashi wasalin kasara harafi na kafin zarfin ka sa masa alif harfin nan shi kenan ka samu masari wannan kenan idan fi'ilin farkon sa hamzatu wa kulli kenan wa idza wa in kanat mabdu'atan bi ta'in za'ida idan fi'ilin an fara shine da ta za'ida ja'at ala wazn al-madi zai zo a wazn al-madi ma dan ma qabla akhir akhir faqat kawai harafin kafin karshen za ka yi wa gamma misali ka ce taqaddama mazarin ka taqadduman harafi na kafin karshen kamar yadda shi gamma in ka ce tanafasa sai ka ce tanafusan tanafusan harafi kafin karshen sai ka bashi gamma imanul mazdar yi wa mazdari aiki ma'ana mazdari yayi aiki irin na fi'ilinsa mai aiki irin na fi'ilinsa. Al'amsila misalai, ya surruni shukurakan mun'ima, iqabukan mudriba radi'un la, ita'atukan ra'isa fadilatun, tahasunu bika مكافأة تحصل بك مكا مكافأة مكافأة كل موسم نحن في انتظار نحن في انتظار أنباء البريد واجب علينا تشجيع كل مجتهد أمك حسن الصحابي أبناءه العاقل شديد الهب وطنه akuka kasirul infaqi amalahu waɗannan anan mazari da mun rigaya mun sani ba sai mun yi bayanin sa ba in ka ce shukur anan mazari ne in ka ce iqabu mazari ne in ka ce ita'a mazari ne in ka ce mukafa'atan mazari ne in ka ce intizar mazari ne in ka ce wajibun abin in ka ce idan ka ce tasji'un tasji'un wajibi ne idan ka ce hasan hasan in ka ce tasji'ul masdari ne in ka ce hasan masdari ne idan ka ce hub a in ka ce tahajjud kai masdari ne idan ka ce hub masdari ne idan ka ce infaq masdari ne waɗannan su ne masajid da suke cikin wannan jumla to ka lura kowanne masdari ya zauna a maimakon fi'ili ne sai yayi ya nemo fa'ilin shi dalilu dalilu mustafir ko yayi idafa zuwa fa'ilinsa to sai yayi nasaban maf'ulinsa misalin wannan ya surruni shukuruka godiyanka yana sa mini farin ciki shukuru shukuru din godiya kaga mazdari ne shukuruka nan mazdari shukuru din yayi idafa zuwa fa'ilinsa min babu idafati mazdar ila fa'ilihi sai kace wannan kaf din asalin sa shine fa'il din to ina maf'ulun bihi na wannan mazdar al-mun'ima al-mun'ima kaga mazari yayi aiki irin mutumin yayi wa da ke fi'ili shakara muta'addi ne yana da maqulun biki mazari sa mai zaman to yana da maqulun biki shukurukal mun'ima shukurukal mun'ima ma maqulun biki din sa ne idan ka ce iqabukal mudli mudliba shi ma kaman wancan ne iqabu mazari ne yayi idafa zuwa fa'ilinsa sai yayi nasaban maqulun sa shine al mudliba al mudliba إطاعتك الرئيس إطاعتك الرئيس إطاعة مصدري لي يي إضافة جوا فائل إطاعتك إطاعتك سيي نسبا مفعول به الرئيس الرئيس هكذا إذا كتير تحسن بك مكافأة مكافأة wannan mazdari ne wanda yake da tamyini sai ka ce kulla mubtil kulla dai maqulun bihi na mukafa'atin fa'ilin sai nan damirin mutakkir a cikin sa damirin mutakkir a cikin sa idan ka ce nahnu fi intizarin intizarin mazdari ne ne tanwini amba'a amba'a shine ma'amuni sa maqulu bi sa fa'ilin sa yana nan dalili ne a cikin sa idan ka ce wajibun alaina tasji'un tasji'un mazdari ne sai ka ce tasji'un kullu mujtahid kullu mujtahid kullu dan mazdari ne mafulun bihi ne na wannan mazari tasji'un fa'ilin sa yana nan da bayar mustatir idan kace ammuka hasanu tahdidi abna'ahu at-tahdidi mazari ne ne al ne al sannan fa'ilin sa yana nan da bayar mustatir a cikin sa amba'a ko mafulun bihi din sa ne idan kace al-aqilu shadidul hubbi al-hubbi mazari ne ne al sannan fa'ilinsa yana nan a jikinsa wa qanahu shine maqulun bihi akuka kathirul infaqi infaqi mazgari ne fa'ilinsa yana jikin shi amalahu shine maqulun bihi dinsa anan yana so ya nuna maka ne mazgari in kai idafansa zuwa fa'ilinsa zai aikin fi'ilinsa in ya zo mai tanwini ya zo munawwan zai aikin fa'ilinsa in ya zo da al al zai aikin fi'ilinsa ma'ana a waɗannan halaye guda uku zai aiki irin na fi'ilinsa shi ne wanda ya zo a cikin ƙur'ani ko wurare ma da yawa a wita amun fi yawmin bi masu gabatin yatiman a wita amun fi yawmin bi masu gabatin yatiman ita amun din maddari ne munawwan sannan kuma fa'ilinsa dalilin musakar ne fihi yatiman din shi ne maf'ulu bihi in ita amun din sai sa abu amrin al-basri da ibnu kathir suka mayar da shi shi a kira'ar su suna karantawa fakkara qadatan aw at'ama fi yawmin bi masghadatin muslimin maimakon fakku raqaba min babu idafatil bizdar ila ma'amulihi fakku raqabatin sun suka karanta fakka raqabatan fakka fi min madi wa fa'iluhu damir mustatir raqabatan raqabatan maf'ulun bihi أو إطعام أو أطعم في المال أو أطعم أطعم في الماضي وفاعل بالمثل في جواز تقدير هو يتيما مفعول به قراءة ne sahihi a zangar da mu ba sa sa kawo wani karatun da ka kawo wani kira'an da ba warci ba ne ko wanda ba karanta ba ne akwai wani malamin mu ya je madina da ya je saudi a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya dauki qur'ani zai fasara shi da wani abokin mutum ya dauki fasara kaga dai qur'ani duk qur'anin an haf ne sai dauka yana karanta yana farko ma suratul fatiha alhamdulillah rabbil alamin sai ga maliki an sa alija maliki ya ya qur'anin masallacin akwai gyara ne sai dai yayi hakuri ka san akwai hakuri ai ya wuce ya kana buguwa ya kana sai karanta fatiha lafiya haka shiga suratul baqara da ka zo yuqadi'un Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una ah yayi taba wannan wannan abokin nan na wuce ah ya ya qur'anin su na musallacin nan duk da gyara ba gyara bane aka buga su ne ba gyara bane aka buga su yanzu na aram yana dan jin kunya kunya da haka dan dai ana tafiya bima kanu ne yasjuduna ta kai a cikin wannan ba mu muna karanta bima kanu yukazzibuna ba bima kanu yasjuduna a cikin sai dai da abin yayi yawa sai ji aran ma ai qur'anin nasu din an rubuta ne da riwaya hafiza qur'ani din duk ba guda dai bane din duniya yake qur'ani duk inda gaji ga qur'ani gaba ɗaya guda ɗaya ne kaga ya kure shi zai ce ba iri ɗaya bane su ce su ake cewa duk yadda idan mutum idan mutum ba fanninsa ba ne idan bai san abu ba duk irin ƙoƙarin da za ka yi ka sanar da shi to kawai wahala kai kake kar ka ma ka ɓata lokacin ka ka rabu da shi in karatu yake zai zai yasa galibi za ka zo ka samu rigingiri tsakanin jahilai da malamai shi shi malami zai ce wannan abin haka yake daidai shi kuma jahilai ta san ba haka kuma in ma ka yi wasa jahili sai ya kure malami kamar yadda wannan shi ya san qira'at ko alal akal ya san da akwai has akwai wasu wannan amma da yace da malami ai wannan riwaya hafi yace masa ah qur'ani duk ba dai bane kaga ya kure cikin ai yace masa ba dai bane bane ta yiwa ba kace sai ake so ai ta karatu idan ba a yin karatu abu ne wanda yake sananne ma abun nan ma'alumin da darura saboda rashin sanin ka kai wannan abu saboda rashin sanin wannan abu kawai shi kenan sai ka karyata abu ka ce babu kuma karyata wanda zai cutar da kai a duniya ya cutar da kai a lahira ka ta ce sa duk fannin ilimin da ba ka da sani a kai kawai in ka ji wani abu a kai sai shi a kallu sai kar kai magana in kuma so kake ka sani ka tambayi wanda ya san abu shi kenan ka zauna lafiya duniya ka za ka zauna lafiya kuma lafiya amma ya ce duk abin da baka sani ba ba haka yake ba duk abin da baka sani ba babu wanda ya sani to ka bata a duniya ka bata a lahira sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi sun karyata abin da basu gama sanin sa bane ba su da sani a kai sai sa suka karyata ma'anan wannan da sun san abu ba su karyata ba to haka yake tafiya duk fannin ilimin da kaga baka da sani a kai kawai ka ji abu kai shi haka lokacin da muka bude tafizin Qur'an a zaman haya Islamic College a guru muka fara koyar da Kalun kuma kokarin da suka fara koyar da riwayatu Kalun ganin cewa Kalun riwaya ce annafiya yawanci a usul farsul farsul huruf wacce wacce da Kalun din duk abu guda ne yawanci to duba wannan muka ce ko da mun samu wasu da suka karanta warashi mun dauke su shekarar rigingini su yawa amma duk da haka sai da muke fama da mutane wajen silatu limin kili wajen shi kalun yana da wajihi guda biyu abin nan wasil wasil damma limin jam'i qabla muharrafin jirakan wa qalunun bi takhirihi jala wato to yi da muka fara koyar da sila shi na a gari ta kuma la ayi da shi sai ta Qur'ani kun kawo wani iyayen ya har wani musamman zai mutu kai ne gida yaya za ku zo ku koya yara wani kuna ɓata ta kuna ɓata ya surutai a cikin gari wai karatu ko ina kumu kumu kumu kumu ina su dai abin da ya zafi ke cewa ko ina kumu kumu ya san wasu shi yana fila tumimin jini idan akwai hamzatul kafa ne akwai hamzatul kafa misali alaikumu an fusa saboda hamza din ko alaikimu an zarta saboda hamza amma lokacin da babu hamza wa mimma razaqnahum yunfiquna to haka suka tani amma qadun da muka zo wajibi ko ina kumu kumu kumu kumu a ina aka da wannan to shi yasa jahilci din ba abin da ya kawo al'umma har jiki da rubutu kamar haka sai ka inda yi in sun samu kowanne sanyi ko baka kure shi ba ka shiga ta waye a cikin ka ko baka kure shi ba ko baka karanta shi ba ka shiga ka dan waye a cikin ka alal akal din ba za ka yi tsari abinda ka ji a wannan bangaren ba to kaman wannan ne aw at'ama fi yawmin bi masghadati yatiman aw at'ama fi yawmin bi masghadati yatiman wannan shine al-imalu masdar al-qawaid يعمل المصدر عمل فعله يكي مصدر ينا أي في إليسا سواء ديني أكان محلى بأل مصدر ينا حليل أل أو مضافا كو مضاف لي يي إضافة زوا فائليس أو مجردا من أل كو با أل والإضافة كما با إضافة حاجة نقول يجد أو فكان كو يكسن شيء أو في أل كو يكسن شيء بإضافة كو يكسن شيء با إضافة با أل معنى يتنوين الشريك mai idafa ne shi ne misalai na majmu'a na farko shukuruka iqabuka yata'atuka sannan mai alɗin shi ne misalai majmu'a na biyu mai tanwini kai shi ne misalai majmu'a na biyu mukasa'atun intizarin tashji'un da ya kawo sannan mai alɗin su ne misalai majmu'a ta uku يشترط في عمل المصدر أنا شرطا تاوى أي مصدري أي أن يصلح تقديره بأن والفعل يكتن ذاك هي تقدير فدأن دفعل أو ما والفعل كو ذاك هي تقدير فدما دفعل أو أن يكون نائبا عن فعله كما يكتن شيء زي يوكل تنفعل معنى جت مصدر دا كجا ياي أي فعل فعل فذاك ذو إن كثير مصدر كسا أن دفعل أو ذاك كذي دون ko ka cire mazgarin ka sa ma da fi'ili zai zauna ko idan ka cire mazdarin idan ya kasance mazdarin ya wakilci fi'ilinsa zai zauna haka ta wakiltar mazdarin fi'ili misali idan na ce maka darban zaidan darban zaidan idan na ce darban zaidan darban din mazdari ne ya wakilci idris idris ina so in ce idris zaidan ne sai na kawo mazdari mazdari sai ya wakilci idris to dole ne mazarin da kake so yayi aiki to ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku nan ka sa an da ma an din mazdariya ne an da fi'ili an mazdariya ko ka sa ma da fi'ili ma din ma din ma mazdariya ko kuma ka ɗauko mazdarin da yake wakiltar fi'ilin sa ka sa a wata idan ya zauna wannan mazdarin sai masa aiki in bai zauna ba to wannan mazdarin kar kai masa aiki wannan shi ne kaida misali misali nan da yake يسرني شكرك المنعم ذاك يتوى يسرني أن تشكر المنعم أن تشكر المنعم كثير مصدر سيكسى أن دفيلي أولا يسرني أن تشكر أن تشكر المصدر هذا يسرني أن تشكر أن تشكر هذا أن مصدر كان هذا ذاك يتوى يسرني ما تشكر المنعم ما مصدرية يعني, يعني. يسرني ما تشكر المز... ما تش... آه ما تشكر المنعمة mun san an da maɗin da ke suna kasancewa mazzari ne kowanne yana fito da mazzari to an ɗin na fi ba ce kamar yadda ka sani za ka ce ya surru ne an tashkura an tashkura to za ka ce ya surru ne ma tashkuru shi da ke ba na fi ba bane saboda wannan ne alaƙar an mazzariya ma mazzariya ake samu wani lokaci an yi ke zuwa a yaren larabci ba ta yin nasaba ba ta yin nasaba shi ne wanda ibn mali al-jinsi yake cewa hamlan ala ma uksiha hamlan ala ma uksiha din ma'ana ma uksu na an din saboda duba ma uksu na an wani lokaci ana ikimalin an din ya yi zuwa shi ne shira'a shaza والوالدات يرجعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة من أراد أن يسلم من أراد أن يسلم أن تكون في أي شيء سوى دليلين دوبا ما مدر أي شيء ورقة an gane to saboda haka ya ce an da shi ne ko ma da shi in zai iya zama a wannan wajen mazdarin ka masa aiki hau ko kuma ka cire mazdarin da wakilci ya wakilci fi'ilinsa misalin wannan za ka iya cewa intizaran am intizaran an ba an ba an ba albare intizaran an ba albare wannan intizaran din to ya wakilci fi'ili intazir ne haka ne ihsanan walidaika ihsanan walidaika wannan ihsanan din mazdarin ne yana wakiltar shi ibinsa kamar ya ce a insanin biwali da ya kamar ya ce ahasin biwali da ya ne kamar wannan to a duk lokacin da ka ga ɗayan waɗannan abubuwa guda biyu to a lokacin da za ka yi masa aiki lokaci almasdarul mini almasdarul mini shine masdari da yake zuwa da mini wanda yake zuwa dalilin da wazanin tsinkantacce su ne kamar haka al'amsila al'af'ad za ka ce wa'ada mau'is za ka ce wasa ba maufis za ka ce wasa maukiya nan ma al'af'ad rafi ba markab sa'ada maka'at sa'a mas'a nan ma al'af'ad akrama mukram za ka ce انطلق منطلق الزعم مزعم أنا أظن ذلك يجب أن مصدري مصدري نمي مكرن كعصر مصدري نمي إذا كتي وعاد وعادا كتي وصب وصوبا كتي وقع مثالي وقعا ko ko wuqu'an wa ka'a wuqu'an wannan masdarai ne wanda muka riga ya muka sani to idan fi'ilin ya kasance misal ne kamar waɗannan wa'ada wasaba waqa'a to za ka kawo manzarinsa ala wazini maf'il ne ala wazini maf'il sai dai ka ce mau'id mawsif mawsi abinda kake nufi da wannan mau'idan kana nufin wa'adan mawsiban kana nufin wukuban mawki'an kana nufin wuku'an mazzari mazzari ne ka gina shi da mimu kai shi da mimu kai shi da da mimu to irin wannan mazdari yana zuwa da ma'anoni daban-daban misali zai zuwa ma'anan mazdari zai zo ma ma'ana ismul zaman zai zo ma'ana na ismul makan kamar yadda muka karanta a sarfin wafi idan kuma ya kasance fi'ili ne wanda ya zo ala wazni fa'ala kaman kaman wannan zaka ce rafiba zaka ce markab ka sa'ada mas'ad sa'a mas'a in ka ce markab abinda kake nufi hawa kawai in ka ce maƙad abin da kake nufi zama kake nufi idan ka ce kuma matsa matsa tana nufin tafiya mazgari ne ya zo da nemi haka anan idan ka ce a akrama mukram za ka kawo mazgari ni na ruba'i ala wazni af'ala ko na mazidi ala wazni ismul maf'ul din sa za ka ce makraman za ka ce munfalakan wannan kuma fi za ka ce muzahman wannan shi ma kuma fi ala wazni if'ala ولن سوني المصدر الميمي القواعد المصدر الميمي مصدر مبدوء بميم زائدة في غير المفاعلة yace mazdari ne mazdari ne shi ne mazdari wanda aka fara shi da mimun za'ida ba tare da yana ba da ma'ana na mufa'ala ba abin da yake nufi da wannan idan mimun din ya zo ala wazni fa'ala wato akwai musharaka a ciki baya zuwa mazdari in ya zo a lawajin ya zo musharaka mufa'ala shi ne abin da ya zo a lawajin fa'ala kamar katala muqatalata kan muqatalata ko muqatala sai sai ce fi ghairi fi ghairi mufa'ala إذا كان إذا كان الفعل ثلاثيا مثالا صحيح اللام محذوف الفاء في المضارع idan fi'ili ya kasance sulasi ne kuma misal mun san ma'anar misal fi'ilin da farkon sa harfi illa lamun din sa sahihi ne ma'ana harfin sa na karshe ba harfi illa bane sannan kuma fadin sa an cire shi a mudari a fi'il mudari ana cire fadin sa kaman wa'ada ya idu wasaba ya yasibu ana cire ana cire wawdin a mudari kana mazdaruhu al-mimi mazdarin sa mimi yana kasancewa على وزن المفعل بكسر العين ينادوا على وزن المفعل بكسر العين إذا كان الفعل ثلاثيا وليس مثالا صحيح اللام معزوف الفاء idan fi'ili sulasi ne ba misal bane wanda yake da lamun sahih kuma an cire miki fa fil mudari a mudari'i ma'ana idan fi'ili ya kasance ba wanda ya gabata ba kana mazdaruhu al-mimi mazdarun mimi ya kasance ala wazni maf'al ala wazni maf'al bi fathi al-ayn maf'al kenan kamar markab maqat maqat إذا كان الفعل غير الثلاثي إن فعل با ثلاثي بني كان مصدره الميمي على وزن اسم المفعول مصدر انت الميمي ينزوها على وزن اسم مفعول انت ismin maf'ulinsa da mazdarinsa ne ya abu guda ɗaya ne kasu zadu ala sigatil masdarin mimi a ta'un fi akhiri ya ta wani lokaci ana iya karawa siga ta masdarul mimi ta a ƙarshensa misali mau'idan za ka ce wa'ada mau'idatan ka sa ka kara ta a wajen wa'ada mau'idatan ko ka ci akrama mukramatan أكرم مكرمة فقال تاء جبر ولا سورة المرة والهيئة مثال إذا كتي أي لائد كالأب أي لائد شيني اسم شخص فدك يا إضافة زوا مصدري يا إضافة زوا مصدري يا زمن مفعول مطلق نفيل الشرطي والنفيل الشرطي أي لئيد تلأب إنا أي لئيد تلأب إنا هيسا مثال إذا الله سبحانه وتعالى كتوى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ابن إنسان يكتوى يوانتي ولن تبس إلى نهو الإيراني هنا لو كان شنو أي إنك مسؤول ما يعلم وسيعلم الذين ظلموا الذين ظلموا فاعل أي مفعول بعد wannan karatun namu ayya munqalab munqalab din mazdari ne ne sai ayya ya idafa gare shi saboda haka ayya munqalabin yankalibun ayya munqalab din maf'ul mutlaq ne na yankalibuna maf'ul mutlaq ne na yankalibuna aka allaka shi da ya alam din aka allaka shi to kaman wannan idan kace ayya la'idin tal'ab to ayya din shi ne ismu sharti ba ya yi idafa zuwa hadafi ya yi idafa zuwa masdari to a wannan lokaci ayya ismu sharti ne gane ga tal'ab din shi ne sharti mafhum mutlaq haka ce mafhum mutlaq mun karanta daga baya kaman kace jalastu julusan akaltu aklan misali sharibtu shurban ko sharban duk ɗaya ne to na shi ne ake ce mishi maf'ulu mutlaq wannan idan ya zama to hadasin kenan to idza dallat ala al idan ismu shart din ya nuna ma'anan halifa kanat fi mahalli nasbin wannan ismu shart zai kasance fi mahalli nasbi ne ala al akan hal ne in kana fi'lu shart tamman idan fi'lu shart din cikakken fi'li ne وخبرا لفعل الشرط زي كسن شي خبر ليه لفعل الشرط إن كان ناقصا إذا فيه كسن شي ناقص من كان بيان فعل ناقص جتان نكتي وفعل تام فعلي ne wanda saboda karfinsa in ka cire mishi wata kalima a jumlar a jumlar wannan fi'ilin to ka rusa a jumlar shi kuma fi'ili na kifi saboda rauninsa in ka cire abin da na kifi ka in ka cire ka rusa jumlar amma kuma tam in ka cire baka rusa jumlar ba saboda yana da kai misali wannan ka ce daraba zaidun kalban daraba zaidun kalban to daraba din shi ne ta to saboda haka ka cire daraba din ka gani kaga za ka samu jumlar ba ko ba za ka samu in ka cire daraba me za ka samu zai zamanto zaidun kalban ni ma na zaidun kalban babu ma'ana saboda mai bawa baɗin fi'ili ne sam amma ka ɗauki ka ɗauki kada zaidun yarji'u kada da kilun nafisi ne kada zaidun yarji'u ka cire kada ɗin zaidun yarji'u shi ma'ana ya fito saboda kada da fi'ili ne nafisi ko ka ɗauki kana zaidun qa'iman ka cire kana ɗin zaidun qa'iman ma'ana ya fito to ta nan za ka gane fi'ili na ka fi da fi'ili ta to saboda haka idan fi'ilin ya kasance ta ne to zai kasance hal ne na wannan fi'ilin ta in fi'ilin ya zamanto na ka fi ne kabar ne na wannan fi'ilin na ka fi ka duba misalai na kuɗi majmu'a ta kuɗi da kace kaifa ma su'alin kaifa ma din shine ismi sharfi shine ismi sharfi wannan ismi sharfin nan yana bada ma'anan hali ne sai yasa in kana tambayan halin mutum za ka ce kaifa kaifa anta ya wani hali kake to saboda haka kaifa din anan za ka ce mansub ne alal haliyya ismi sharfi mansubun alal haliyya kaifa ma da alim agayya kuntin fili ne na su saboda mutari ne na kana mutari ne na kana saboda haka idan ka ce yakuni almuallimu ba ka samu kana da ism din sa shine almuallimu ba sai na kabar din kaifa ma din da ka fara kawo shine kabar din sa shine irajin sa kaifa ma yakuni almuallimu kaifa ma sai ka ce ismu shartin zaka ce ismu shartin yace khabaru kana ko khabaru yakun muqaddam sai ka ce yakun fi almudari naqis almuallimu ismu yakun marfu shine irajin sa kenan to sai mu ci gaba in dallat ala zati idan wannan wannan ismu sharqi ya nuna zati ne wani ake nufi da shi kana fi mahalli raf'in ala annaha mubtada za ta kasance fi mahalli raf'i akan mubtada ne in kana fi sharqi laziman idan fi sharqi ya kasance lazimi ne filin da ake nufi lazimi filin da ba shi da mafulin bihi ko yana da mafulin bihi amma sai da harfi jar ko da zarfi yake samu don ya zamanto filin lazimi ne zai zamanto mubtada ne aw naqisan haka ne idan filin ya kasance naqisi ne aw muta'addiyan haka ne filin ya zamanto muta'addi ne amma waqi'an ala ajnabiyyin minha amma ya kasance muta'addi ne ga wani abu ajnabi ma'ana abin da ba shi da alaka da shi ya yi ta'adiyya zuwa ga wani abu wanda ba shi da alaka da shi wa fi mahalli nasibin zai kasance fi mahalli nasibin ala annaha maf'ulun bihi akan cewa maf'ulun bihi ne akan maf'ulun bihi ne in kana fi'lu sharti muta'addiyan waqi'an ala ma'anaha idan fi'lu sharti muta'addi ne wanda ya wakana a bisa ma'anar wannan adadin misalin wannan shine idan ka ɗauki misali na farko a majmu'a ta biyar in ka ce man yasur man din ismu sharfi ne ya dullu ala zat saboda man din ana nufin wani ne wanda yana ana nufin wani ne to zaka ga yasur din zaka ga yasur din fi'ili ne lazimi saboda kasura malum zaka ce ya yaya fi'ili ne lazimi to saboda haka man din nan mubtada ne jumla ne yasur din jumla fi'iliya fi mahalli rafi'i ko kuma يكثر كلامه ومن يكثر كلامه من يكثر كلامه زي كسن شيء سيلا نمن دم يكثر كلامه يكثر ملامه جملة فيه كسن شيء خبر المبتدا كنا هكذا في إرادة كذوب مثال نبي من يكون يكون تنفي للناقصين تند في للناقصين سيما والني إرادة من المبتدا متأدي واقعا على أجنبي من هذه فلا كتمني كرم الناس wanda ya girmama mutane ba ka ga yake in karamuhu in karamuhu jawabin sharti din ya zama su ajnabi ne ajnabi ne to a sanadiyar wannan shi ma har yanzu man din za ka dauke shi musara jumla in tarama nasa zai zama to silar ka in taramu zai zai kasance filu sharti jumla na filu sharti zai kasance jawabin sharti ko ka ce jumla na filu sharti da jawabin shartin sa in ka hada sai ka ce jumla fi'liya sai ka ce fi mahalli fi mahalli raf'in khabar mubtada na karshe din shine wanda fi'ili din muta'addi ne ya auku ba ajnabi ba ba bisa ma'ana ba ka ga da kace ma taqra yusidka abinda zai za ka karanta din shine abinda kuma zai amfane ka kaga sun tafi bai ɗaya kenan sabanin wancan wanda ya girmama daban wanda ya kuma waɗanda suka girmama shi daban ka gane to saboda haka ya zama su ajnabi lokaci ya riga ya ƙure ya musaya insha Allah subhanahu wa ta'ala gobe Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye ba ka nan wanda ya tambaya ai mun yi iradin sa muka ce in ka ce fa asali'u kai miki rufa ne saboda ne saboda raja'i da Allah nan ba a amfani da shi idan ka je fa afali a ka masa nasaba ka mishi nasaba da la'alla a ra'ayin kufawa ko ka mishi nasaba da idili fil amri ala a ra'ayin basrawa shine iradatu na'am akwai wasu adawa daban waɗanda su ma suna ba da ma'ana na sharadi amma kuma ba sa yi jazama kamar da jiya muka ɗan lokaci a kai al'amsila misalai lawuji sama lawuji sama al-maridi la salima law ta'anna al-amil ma nadima law anna akhaka karimun la sada لولا النيل لكان بمصر صهراء لولا الهواء ما عاش إنسان لولا الطبيب لساعد حال المريض لوم التعب ما كانت الراحة لوم العمل لم تكن للعلم فائدة لوم ثواب العاملين لفترت الهمم waɗannan wasu ne daga cikin adawatu sharfi allati la tajdidu law da kuma laula da kuma lauma a waɗannan misalai misali na farko law hitamal maridu da marar lafiya ya samu kariya da salima da ya samu lafiya lau ta'annal amilu da mai aiki ya bi aikin a hankali ma nadima da ba zai nadama ba lau anna akaka karimun da dan uwanka mai karanci ne mai kyauta ne da sada da ya samu jagora a cikin mutane laulan nilu ba dan nil ruwan tafkin misra ba la kana misru sahara da misra da misra ta kasance a fako wato sahara laulal hawa'u ba dan iska da ake shaka ba ma'asha insan da ɗan adam ba zai rayu ba laula tabibu ba dan likita ba la sa'ad halul maridi da halin mara lafiya ya munana law matta'abu ma kana raha ba dan wahala ba da hutu ba ta kasance ba law mal amalu ba dan aiki ba lam takun lil ilmi fa'ida da ilmi ilmi ba shi da wata fa'ida لو ما ثواب العاملين بعد لا دم أيك با لا فترت لا فترت الهمم الهمومي كنت في أبنجا معناته في روني لا في روني لا في روني waɗannan misalai da muka karanta lau da lauma da kuma laula kowanne daga cikinsu kamar sauran adawa su ne ba sa yin jazama su a dawa shirfi ne amma kuma ba sa yin jazama wajen jawabin lau za ka iya kawo lamu wannan shi ne asali sannan idan ya haɗu da manafiya za ka iya kawo lamun ko ka ke kawowa rashin kawowan shi ne yake saboda kada ya haɗu da ma mausuliya misali na farko da yake lawi tamal maridu yake la salima ya kawo lamun a jawabi na laudin a misali na biyu da yake lau ta'annal aminu sai ce ma nadima bai kawo lamun din ba ja'izi ne ka kawo lamun amma rashin kawo lamun din shi da yake lau anna akaka karimun lasa'a haka ya lasada sai ya kawo lamun laula shi ma haka za ka iya kawo lamun a jawabinsa kamar laulan nilu la shanat za ka iya cire lamun din idan akwai harfin nafi ka ce laulal hawa'u ma ata ma ata insan haka za ka iya sawa a lauma a lauma ba lauma baya daukan lau lauma lauma ta'abu ma kana raha lauma al'amalu lam takun lam takun lil ilmi فائدة لو ما سوا لو آه لو آه لو ما ثواب العاملين لفترت الهمم لو ما فيما كمن لولا ne ذاك idan idan akwai harfin nafi zaka cire lamun idan kuma babu harfin nafi zaka iya kawo lamun amma rashin kawo lamun a law ma shi ne yawa kamar yadda kuma a laula kawo lamun din shi ne yawa law ma thawabul amilina la fataratil himamu waɗannan ba su ne kadai a da wasu sharfi ghairul jazima ba sai su a ka'ida yace al-qawaid shafi na 36 law wa laula wa lauma wa lamma wa kullama wa idza wa amma waɗannan su ne a da wasu sharfi ghairul jazima jami'u ha yace dukkan su adawatun wasu adawatun wasu harufa ne ko wasu ababe ne tufidu sharta waɗanda suke ba da ma'ana na sharadi wala tajzimu amma duk ba sa yin jazama law tufidu imtina' al-jawabi bi imtina' sharti law din tana ba da ma'anar hanuwar hanuwar jawab saboda hanuwar sharadi ma'ana abubuwa ne guda biyu duka duka ba su wakana ba shi ne law abin da yake ba da ma'ana idan misali ka ce لو جاء زيد لأعطيته كتي لو جاء زيد لأعطيته زوان زيد دباتي للذك بي وكان لو جاء زيد لأعطيته درهما مثالي لا زيد يازو ناباتي درهمي زوان نا بيزود با kuma baka bashi dirhamin ba kana wani magana ne akan in abin ya wakana da shi yasa laudin ake ce miki harfu limtina'i limtina'i kamar da ibn kamar da sifa wai ya fassara shi a cikin al-kitab shi yasa yake tufidu imtina'i jawabi limtina'i sharfi ولولا ولو ما تدلان على امتناء الجواب لوجود الشرط لولا da لو ما كما suna nuna rashin yiwuwar jawabin hannuwar jawabin saboda samun sharaɗi ma'ana samun sharaɗin shi ya hana jawabin ya wakana ko jawabin ya kasance misalin wannan idan ka ce laula zaidun ka ce laula zaidun la darabtuka ce ba dan zaidu ba da na da ke ka kaga dukan bai wakana ba saboda menene saboda zaidu din sai ne laula zaidu la darabtuka shi intina'ul jawabi ne shi ne la darabtuka din shi ne jawabi jawabin bai kasance ba saboda menene wujudi sharɗi saboda samun sharadi shi ne zaidu din saboda samun zaidu dukar dukan bai kasance ba ولما وكلما ظرفان للماضي lamma da kullama zarafi ne guda biyu kowanne su zarafi ne na mabi yana nuna wani zamani ne da wani zamani da ya wuce wani abu ne da ya wuce daga baya shi ne yake nunawa wala yalihi ma illa al-fi'l al-madi saboda haka ne in ba fi'l al-madi bane ba abin da zai bi bayan su wato lamma da kullama sai dai kullama din daga cikin su din kullama din kala biyu ne kullama din da yake shigo wannan babi ya zamanto a datu sharfi a gairu jazima shi ne wanda kulladin da maɗin haɗe suke kalma ɗaya ne a haɗe suke kalma ɗaya ne amma a lokacin da suke rage to a wannan lokaci baya daga cikin wannan abin da muke magana kai ko kullama wanda yake cikin min adawati sharfi to shi kuma rabuwan nasu din akwai illa'i akwai khaf a ka'idan imla'i in kana nufin kullama ya shigo cikin adawatu sarfi ghairu jazima to za ka rubuta su a hade ne kulla da maɗin duk a hade za ka rubuta su idan kuma kana nufin kulla din zaman kansa yake ba kuma zaman kansa yake da wannan lokaci za ka zo ka ka abin nan za ka zo ka raba su kulla ka rubuta shi daban ma ma ka rubuta shi daban ka'ida ta imla'i saboda imla'i kamar da muka karanta nazimatul imla yana so ya daidaita rubutu da ma'ana ne abin da kake rubutawa ya dinga tafiya daidai da ma'anar da kake so ka bayar amma idan aka zo ka'ida ta rasani rubuta qur'ani to babu wannan ka'ida a qur'ani za ka iya samun kullama a rage amma zarfiya ne kamar wanda ya zo a cikin suratul nisa'i kullama rubu idan fitilati uki fiha wannan duk mun rubuta shi a Qur'anin mu da Arabi a daban kulla daban ma daban to amma zarfiya ne ala khilafi illahi kan sabani illahi saboda urki su fi haɗin su ne jawabu sharfi da kulla din daban ne ma daban ne ba zarfiya bane to da ba zai samu jawabi ba sai zama to ba shi da jawabi to shine wannan kullama din sharadin sa kenan وإذا ظرف للزمان المستقبل إذا كما ظرف ينغنون زامن والذي عن القباء ولا يليها إلا الفئل ظاهرا أو مقدرا بعد الذي بباية إذا سي فئلي فئلي يتسن شيء أظاهريني كو فئلي يتسن شيء مقدريني كمان نجي مثل بياني كو مكرمتا مثالي إذا كتي إذا جاء إذا جاء جاء جنس إبيل ولذلك ظرف لما يستقبل من الزمان وجاء الفيل الماضي زي زود معنى نسيب المضارع هكذا كيتوا إذا يجيء إذا يجيء فكاو فيل المضارع فيني أصلي لكن إذا لم ينامون جباه مستقبل لي يأتي ذاك وكهذا أتي فيل المضارع واللي يكي دون معنى أما إذا يكسن شيء في الماضي كي أنفعني لك زي دوية ماضي زوى معنى المضارع wannan shi ne da kenan zai juya madin zuwa ma'ana na mudari'i to idan ka ga fi'ili bai ji bayan shi ba to mukaddari ne wannan fi'ili shi ne wanda muka yi bayani a jiya kamar ka ce idan sama'u fatarat ko idan sama'u sakat wa iza al-kawakib kaga za ga iza da as-sama a hade wa iza iza da al-kawakib a hade za ka ga ko wa iza al-qubur iza da al-qubur a hade to al-qubur din ismi ne to anan ismi ne mubasharatan ya hadu ya hadu da iza wannan haduwan a zahiri ne amma takdiri wato akwai sihiri tsakanin su filin da aka kawo a bayan ismi shi ne yake a wannan wajen a asali in ka je in ka ce idan sama'un fatarat asali idan fatarat sama'un idan fatarat sama'un idan fatarat sama'un to wannan in fataratin na gaban shi ne a nan shi yasa idan ka ce za ka yi iradi idan sama'u ذاك شيء إذا ظرف بما يستقبل من الزمان ذاك شيء ظرف بما يستقبل من الزمان ذاك شيء السماء قائل لفعل مقدر يفسره ما بعده فائل با مبتدا با فائل نون فعل مقدر wannan fi'ili mukaddari din ma ba'dahu abin da yake bayan su zai fassara shine in fatara kai to shi yasa fi'ilin da yazo na bayan sa din zaka yi iradi salama halla da amil iradi saboda lokaci guda da zai yi ya zo ya aiki a nan kuma ya je gaba ya aiki da shi kadai ba zai yi ba to saboda haka in ka ce as-sama'u qa'ilun li fi'lil muqaddar to kaga yufassiruhu ma ba'da to shine in fatara sai to wannan ma ba'da hudin a dalilin sa ne as-sama'u din ya zama to fa'ili kaga yayi wa as-sama'u aiki kenan to zai zo ne ka kuma yi masa aiki kuma ba zai yi ba saboda haka inda ya riga ya yi wa as-sama'u ya zama amilin as-sama'u as-sama'u ya zama to fa'il in ka zo zaka kuma irado in ka ce in fatara in fatara misali fi'il al-madi wa in fi'il al-madi mabniun ala fatha ala fathatin lafzan in ka ce at-ta'u ta'u ta'anith sakina sai ka ce wa fa'iluhu damir mustatir fihi jawazan فتدير فيها كيف كيف الجملة جملة فعلية لا محل لها من الإيراب ليس saboda ya riga ya yi aiki a baya ya yi wa ya zamo amiri na asamawu asamawu ne zama ko fa'ili ba zai yi anan ya samu wani mahalli ba mahallin da yayi ake so ya samu din ya samu a baya kamar ana kyauta ne kowa abin kawai guda da dai za a bayar to shi kenan sai ka zo ka shiga layi sai aka baka sai ka kewaya ka kuma shiga layi to shi wanda ya bakan ya riga ya san ka bakinka bakinka na biyu din da ya zo sai zira ma ya zo ka kai kai ban baka ba da su ba da su ka shiga layi na baka ba ya kai shi to kamar wannan mutum da an baka a baya yanzu ba za baka ba to a baya ya zama amiri na as-sama'u ya zama to as-sama'u ya zama to fa'il to ba zai yi a kuma ba shi wani abu daban ba to wannan ne to shi yasa anan yace ma wala yaliha illa al-fi'l wannan fi'lin yace zahiran yanzu a zahiri ƙoro-ƙoro kana ganin sa shi ne irin su idza jaa idza jaa aw muqaddaran shi ne irin su idza sama'un fatara su idza shamsu kubirat wa idza nujumu idza dai idza ma su sunaye a gaban su gaba ɗaya irin irin su misali a magana a jumla haka za ta yi cewa idza zaidun jaa za zaidu ja to zaidu din fa'ili ne ba mubtada ba zaidu din fa'il ne zaka ce da fidin mufidin mahdhufin yufassiru ma ba'da shi da ja'a din jumla na ja'a din sai ka ce jumla shari'a ba mahalla da hamil tirabi to shi ne wa am wa amma amma kuma tufidu tafsir amma tana bada ifada na tafsiri menene tufidu tafsir kana so ne ka yi hassale wasu abu maganan da ya wuce da maganan da zai shi yasa ake amfani da shi cikin kuduba idan ka gama mukaddimar ka in alhamdulillah nasta'inu wa nasta'in ka gama ka komai wannan mukaddim abin da ya shafi a gode wa Allah yi wa ma'aiki ka zaki da komai in ka gama kana so ka shiga mawdu'in da zaki magana akai sai ka ci amma ba'ad amma ba'ad sai ka yi amfani da amma a ko kuma wasu abubuwa ne daban-daban da yawa kake so ka yi magana a kai sai ka ce amma kaza wa amma kaza wa amma kaza kowanne ka ware shi da wannan lafazi na amma da shi ne a wani tafsiri ya zo fasul fitraf wanda aka ba wa annabi dawud alaihi salam saboda yana ɗaya daga cikin kalmomin da yake nuna fasaha na fitraf wato na kutuba kenan to shi ne yace tufidu tafsir وتقوم مقام أداة الشرط wa fi'lihi ma'an amma din tana maye gurbin ko tana zama mulmukon adati sharti da kuma fi'ilin sa gaba daya kamar da shi da wajen alkitab yace in kace amma kaman kace mahama ta kulli shay'in sai dan kace mahama ta kulli shay'in mahama din adati sharti ne ta kulli fi'ilin sharti kagin ka samu adati sharti ka samu fi'ilin sharti sai ne sai jawabu sharti to saboda haka ne duk inda kace amma kokarin ka shine ka nemo jawabu sharti ka nemo jawabu sharti wannan jawabu shartin kuma kamar da zai zo ya faɗa yace wa talzamul fa'u jawabaha fa a jawabin wannan amma din dole ne ka kawo fa dole ne ka kawo fa a lokaci guda ne rak ja'izi ne ba dole ba idan jawabi ne kasance kauli ne mahzufi kauli ne mahzufi misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake yau mutum da yadda wujuhu mutum da yadda wujuhu yake fa amma allazi naswajjad wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fa amma allazi naswajjad wujuhuhum amma to bai kawo fa ba fadin an cire fadin ne tare da jawabi gaba daya wannan akafartum ba'da imanikum din ma'amuli ne na jawabi wannan wannan amma asalin sa fa amma allazi naswajjad wujuhuhum fa yuqalu lahum akafartum ba'da imanikum to yuqalu din shine jawab na amma din kuma a haɗe yake da fa jawab din nashi da fa din gaba daya aka shi sai aka bar ma'amuli jawab din shine aka farku ba da imanikum wannan shine kaga anan kauli ne jawabi fa yuqalu lakum saboda haka sai aka cire jawabi ba lokacin da kaulin ya zamanto jawabin amma ja'izi ne za ka iya cire shi amma idan ba kauli bane ba za ka cire ba kuma za ka juna masa fa da shi yasa idan za ka yi kudu ba amma din ka faɗe shi da lafazi ko ka kaddara shi misali kaddara shi shine ka ce wa ba'du ana cewa wa ba'du in ka ce wa ba'du ka cire amma din ne saboda sakaitawa asalin sa wa amma ba'du in ka ce wa ba'du to ka san duk kalmar da za ka kawo in ba kauli bane ka sa masa fa sanan za ka ga kurakurai da yawa na masu misali in ka ce amma ba'adu sai ka ce fattakullah ya ibadallah fa fattakullah sai ka kawo fa ka sa ko ka ce amma ba'adu fa inni usiku wa nafsi taqwa la fa inni ka sa fa to sai sa in ba kauli bane wanda aka cire shi kana karanta Qur'ani duk inda kaga amma sai ka ga fa shi sa ƴan uwan mu garda suke cewa a fa amma da dinin su wajen yuzu aka farkun ba da imanikum dogawaji ne mun san dogawaji ba wato shi ma da cin qur'ani gardi duk abin da ya saba ganin sa ko ina yana zuwa a qur'ani in ya ga wani gugun ya ga shi wannan dogawaji misalin wannan amma alladhina amanu wa amilu salihati fa lahum jannatul ma'wa wa amma alladhina fasaqu fa ma'awahum nar shi ya saba duk inda an yi yaji amma to zai ga fa a gaban wannan shi ba nahu ya karanta ba kawai hakan ya saba shi hakan ya sani Qur'ani yake zuwa to a lokacin da ya ga hakan da zo ba zai ci to nan ku rike mana shi da gawaji ne ko irin su nawa za mu samu a cikin Qur'ani a irin wannan ne ya ke samu harfi ai da ya ga mun duk bai iya harfi ba ba Qur'ani irin wannan da yawa za ka haddace a kan daya na zu kaza da na zu kaza na zu kaza da gawaji da zaran in ka zo kai ilimi za ka zo ka gane ta ba wani da ba ba magana da jawabi abin kawai haka yi ta kamar wannan ne sai ce wa talzamul fa'u jawabaha jawabin wannan amma din to fa tana da zantan sa taqsimu ismi ila janibi wa mushtaq raba ismi zuwa janibi da mushtaq ism din akwai janibi shine wanda ba a ko ina aka dauko shi ba ba inda aka ɗauko shi zaman kansa yake akwai mustaq shi ne ismi wanda aka ɗauko shi a wani waje to galibi wannan yana zaman ko masdari masdari misali wannan al'amsila misalai al-ghubaru sa'ir tsura ne tashi ne al-ghusulu maqtu reke kamar na bishiya maqtu yankake ne ar-rajulu qasir mutum gajere ne huntu ne misali kace al-ghubar al-ghusulu ar-rajulu sunaye ne ba inda aka ɗauko su kawai haka suke da ba inda aka samu amma idan kace almashiyu mutidun tafiya mai amfani ne al'adulu mahamudun adalci abin yabawa ne azulmu mazmumun zalunci abin kushewa ne annashi al'adlu az-zulmu sunaye ne kowanne ismi amma mushtaq ne amma an ɗauko shi a wani gurin ma'ana in ka ce almashi akwai akwai akwai mashayan shi mashayan shi akwai ismul fa'il din sama almashi akwai kenan akwai wani gurin da aka samu wannan sannan idan ka ce al'adlu al'adlu akwai adala ya adilu fi'ilinsa in ka ce azulma akwai zalama ya zulimu fi'ilinsa akwai wannan musamman ma a mazhaba a mazhaba na kufawa a mazhaban kufawa su an ɗauko a isimi ne a fi'ili an ɗauko isimi ne a basarawa suna cewa an ɗauko fi'ili ne a isimi ma'anar wannan abun basarawa idan ka ce mata mistakun ne min al-mashi musdar mutakun idan ka ce yan shi ma mustaqim ne min mashi ma'ana fi idan da duk abin da ake samun sa a cikin su su ne bayan su su ne sun tushen su a kanin su masdari masdari su kuma su ne abun kufawa kuma a shi akasin akasin wannan idan ka ce almashi an ɗauko shi ne daga masha ma'ana daga shi ne aka ɗauko isini kowanne da nasa dalilin su basirawa abin da yasa suka ce isimi ne asali saboda filin abu ɗaya ne yake da da misali in kace almashi tafiya ya ba da hadasi da kyau hadas kyau ya bani to kenan abu asali din dama ce aikin shi ne asali kai ne za ka ɗauka ka sarrafa shi da kake in kace almashi tafiya ba tare da an ce ya tafi zamanin tafiya ya wuce zai tafi a nan gaba zai tafi ba kawai tafiya sunan tafiyan kansa to daga bisani kai ne in kana so ka ce ya tafi sai ka ce masha ka fi ƙara abu daya a cikin abu guda biyu saboda idan ka ce masha yana ɗaukan abu biyu ne tafiyan yana ciki sannan kuma da zamanin da ake wannan tafiya abu biyu yake ɗauka idan ka ce yamshi yana ɗauka abu biyu tafiyan yana ciki da kuma zamanin wannan tafiya a nan gaba kenan ko yanzu to saboda haka suka ce almashiulu shi ne asali su kuma kubawa sai suka akasa abu suka yi akasin wannan suka ce dalilin da yasa suka ce isimi ne a dalilin da suka ce yasa suka ce fi'ili ne asali ba isimi bane saboda shi fi'ili din abu biyu yake dauke da shi kamar yadda muka faɗa to daga bisani duk abin da yake da abu da yawa din shi ne asali shi kuma mazgari da ke abu ɗaya hadasin yake da shi to shi ne far'i shi ne suka akasa dalilan da suka basrawa suka bayar to saboda haka anan idan ka ce al-ghubaru al-ghuslu ar-rajulu sunaye ne jamidai wanda babu inda aka samu su in ka ce al-mashu daga mashajin shi al-adlu daga daga adala ya adilu kamar ya isu amma zaban kufawa kenan azulmu daga zalama ya zulmu wannan shine mushtaq da kuma jami al-qawaid al-ismu qismani suna dan kashi biyu ne janibun mushtaq akwai janibi akwai mushtaq فالجانب في جانب ما لم يؤخذ من غيره shi ne kuma da ba a ko ina ka dauko shi ba ba gun wani ka ka dauko shi ba ko huwa nau'ani shi din kala biyu ne ismu zati akwai ismu zati ismu zat kamar kace suna na wani wani abu akwai ismu ma'ana akwai suna na ma'ana misali idan kace al-rubar suna ne na ma'ana amma idan kace al-husn kace ar-rajul suna ne na zati haka ce suna ma'ana gubar din ma'anan wani abu ne a ma'anan wani abu ne saboda babu wani abu a ajiye gashi nan wannan kura ne gashi nan ajiye wannan kura ne sabanin ka ce gusuru gari a rataye jikin bishiya wannan mutum ne a rajul wannan mutum ne kamar wannan ta shi ne zati da ma'ana kenan wal mushtaq ma ukhidha min ghayrihi shi ko mushtaq shi ne wanda aka ɗauko shi daga wani sa kamar da muka bayyana musamman a mazhaban kufawa مصادر المشتقات ومصادر المشتقات هي الأصول التي يكون منها الاشتقاق yake masdarai na abubuwan da aka dauko masdari na abubuwan da aka ce al-mustaqab abubuwa ne guda tara ko goma sha daya wanda muka karanta a sarfu wadi a ce filu madi filu dari filu amri filu fa'il filu maf'ul a sifatu mushtabiya wayannan su ne ake ce musu al-mustaqab abubuwan da aka dauko su a masajir وهي الأصول التي يكون منها الاستقاق سوني أسلا أبوبوا لدى سوني أكي استقاقي معنى أمذهب بسراوات نيكي مجانا mazdari daga shi ne ake ɗauko duk abubuwan da ake bukata a ɗauko shi yasa ya zama to tushe a cikin ilimin farko ya zama tushe daga mazdari ne za ka ɗauko duk abin da kake so ka ɗauko sirrin mazi ka ɗauko mubari ka ɗauko amru a imamu ba ta rasa wa imaji wasu kamar da muka karanta a sarrafa wazi ka ɗauko ismul fa'il ka ɗauko ismul mafhul wannan duk a cikin mazdari din wa jami'uha dukkan su min asma'il ma'ani to duk inda ka ga ismul mushtaq yana daga cikin asma'ul ma'ani suna ne wanda yake ba da ma'ana ma'ana yake ba da wannan suna misalin wannan in ka ce sha ba wani abu ne wanda a ajiye za ka ce gata ne in ka ce furuj fita babu wani abu a ajiye ana ganin ka sunan ka fita da ne babu saboda haka duk inda ka ga an ce ma ismi mushtaq yana daga cikin asma'ul ma'ani suna ne na ma'anonin wasu abubuwa ba na suna ne na gangan jikin wasu abubuwa wannan shi ne ya bambanta su da shi ismi jami'i jami'i yana zuwa na abubuwa yana zuwa na gangan jikin almasdar masdarin wannan ya shigo mana karatun na karatun na sarf kenan almasdaru masdari abin da ake daga masdari shine bayanin abin da muka faɗa ismul ma'ani da muka faɗa darasin da ya wuce shine ake cewa masdari shine abin da yake daukar abu guda yake daukar hadasi kawai kamar yadda ibnu malik yake cewa wa wal masdaru wal masdaru min siwa zamani lil mudululayn fi'il ka'amil alim yake masdari din ismun suna ne min madlulai daga na abubuwa ne guda biyu abubuwa guda biyu na abin abubuwa guda biyu to idan ka ɗauki ɗayan to shi ne zai baka masdari abubuwa guda biyu faruwan abu da zamaninsa a ce ga abu ga zamanin misali na ce maka shurbu ko sharbu sha wannan kawai aikin ne na fada idan na ce shariba shariba to ya sha na faɗi aikin sha da kuma zamanin da aka yi sha an gane wannan zuzai to idan ka ɗauke zamanin ne ya rage aikin kawai shan to wannan shi ne ake cewa mazda shi yasa ce ka amin min ami ka amin min ami kamar ka ci amnu ne wanda aka ɗauko shi daga ami amnu min ami wannan a bisa mazhaban kufawa ke za ku an ɗauki daga daga amina daga fili ne aka samu masdari amma ra'ayin ibnu malik kamar da ya sarraha a wani bu cikin alfiya din ra'ayin sa ra'ayin basrawa ne ana daukan fili ne daga masdari amma nan yana so ne ya fito da ma'anan ka amin min amin in kace amnu shine kunciyar hankali zaman lafiya amma idan kace amina fa amina zaidu zaidu hankalinsa a kunce ko ya zauna lafiya ka shigar da zamani wannan shine مزدرجا مصادر الأفعال الثلاثية مصادرين إلي ولا نسير فصل شيء ثلاثي الأمثلة سبت القرطة في صباغة سبت القرطة صياغة سبقت الصوب صباغة أبيت الضيم إباء نفر الغزال نفارا خفق القلب خفقانا فاض فاض النيل فيضانا رحل القوم رحيلا وقد وقد البعير وخيلا نعب الغراب نعيبا بكاء بكى الطفل بكاء خبر الزرع خضرة شهب المكر شهبة فعلى المريض سؤالا darar ra'asu duwara a nan yana so ya kawo maka masajir ne na fi'ilai sulafi masajir waɗanda suka kasance waɗanda suka kasance siyasiya waɗanda suka kasance siyasiya asalin masdari na sulafi ba siyasi ba ne a nan yana so ya nuna maka hanyoyin da za ka gano masajir na sulafiya ne majmu'a ta farko da ya ce suful kurfa suful kurfa na kago na kago dan kunne siyagatan wato kago wa ana cewa kaga shaya in ka kirkiri abu ko kai abu na biyu kuma yace sababtu sauba na rina riga sibagatan lini lini abin da yake nufi da wannan shine duk wani duk wani mazari da ya zo ya kasance a duk fi'ilin da yake ba da ma'ana na sana'a yake ba da ma'ana na sana'a to wannan lokaci yana mazdarin sa yana zaman su ala wajen ala misali ba ka ga akwai waɗanda sana'an su shine yin yin abin nan tsera abu tsera mu ga ce suku suku daga saga ya tubu saga na sabbi saga ya tubu yace sagal sagal furqa ya kera ko ya yi ɗan kunne kaga sana'a ne to sai ka ce siyasatun alawuzi fi'ala duk abin da ya bada ma'ana na sana'a sai ka zo da nazarin sa alawuzi fi'ala haka ne dan ka ce sababtu sababtu sauba wato sibagatan rini akwai wanda sana'an su shine a kai musu yadi su rina shi to da ke sabaga din yana bada ma'ana na sana'a to shine nazarin su zai zo da wazani fi'ala fi'ala ba wai waɗannan misalai guda biyu ba fa kawai duk wani abin da ya zamanto yana zuwa ma'ana na sana'a to za ka zo da mazdarin sa ala wajhi fi'ala wanda shi ne ake cewa qiyasul mutarada misali idan ka ce kataba kasban in ka ce kataba zaidun kasban to zaidu yayi rubutu amma rubutun ba sana'an sa bane haka kun da rubutun sana'an sa ne kuma sakatare sakatare rubutun shi ne sana'an sa kamar kana so ka nuna rubutun sana'ansa ne ka taba zaidun kitabatan da ala wajin mutum fi ala amma ka ce ka taba zaidun kasban ya zama to zaidu ya yi rubutu amma rubutun ba sana'ansa bane ba sana'ansa bane haka na misali khataba zaidun khitaban khitaban zaidu ya yi kutuba amma ba sana'ansa bane in kana so ka nuna cewa a sana'ansa ne za ka ce khataba zaidun khitabatan خطابة هو إن كان سوء كثير كان سوء كثير يا خطبة بطن أنت بني هو كثير خطب زيد خطبة هو كثير خطب زيد خطابا كثير تعرف أما لو كثير كثير خطب زيد خطابة وفي زيد كل خطبة يوم خطبة صنعا في الخطيب وأن شيء كانوا رأون قياسي لمطردة وأن يا كوم مثالين بدادين شيء يتي أبيت أبيت الضيمة ناكي ذالنشي iba'an nafaral ghazalu barewa ya gudu ya guje nifaran kuma gujewa anan kuma abin da yake sai nuna ma duk wani fi'ili da ma'anan sa ya bada ma'ana na gujewa gujewa abu ko kin abu saboda kin abu din shi ma guje masa ne ji abu ɗaya ne to zai zo da alawazin fi'ala alawazin iba'an fi'alan kaman wancan ne amma za ka cire ta ɗin wancan mun ce fi'alatan wannan kuma fi'alan ba ta din fi'alan fi'alan ba ta saboda aba din yana ba da ma'ana ki in abu guje mishi ne fara yana ba da ma'ana gujewa gujewa abu kin sa ne to saboda haka yake zuwa mazdarin sa ala wajen fi'alan idan ka ce khafa khafa qalqalb zuciya yana rawa fafaqana fadan lilu fayabana wato lil ya kwarara ruwa wannan abu ne fi'ilin yana ba da ma'ana na iftiradi iftiradi shi ne rikin zama a abu a guda haka ce zuciya ya kada wato zuciya yana rawa ke yana rawa bai tsaya a guda ba haka nan ruwa yana kwararowa ya yi gaba ya baya ya yi gaba ya baya to duk abin da ya ba da ma'ana irin wannan to mazdarin su zai zo ne ala wazin fa'alanin fa'alanin zaka ga zaka ce zaka ce ta'a zaka ce in ka ce ka ce tsara tsayaranin tsayaranin za ka ce tsara tsairan in ka ce tsara saboda tashin tsuntsu iri iri ne akwai tsuntsun da ya tashi zuciya da ya kai ce akwai tsuntsun da yake tafiya haka haka haka shi jan istiradin da muke magana da yin wannan kake nufi mazdarin da zai zama ko tsayaranin tsayaranin in kuma sakti ne sai ka ce tsairan tsairan ya zama mazdarin haka ce tsara tsairan tsara tsairan kenan ko kaman wannan ne duk abin da yake iftiradi bai tsaya a guda guda ba ma'anan fi'ili ne zaman to haka mazdarin su zai zo ala wajhi fa'alana rahal alqawm rahilan wa kha wa qad alba'ir waqidan duk abin da ya zamo ma'anan sa na tafiya ne ma'anan sa ya zama to tafiya amma tafiya din tafiyan da ake nufi bai daya ba tafiyan da misali zaka je anguwa ko za ka je kasuwa wanda lokacin da ka fara tafiyan ka iya kai tafiyan ba irin wannan tafiya ba tafiya na bai daya kuma ka ce rihila ka ce arrahim rahim tafiya ne wanda kawai kai Allah ne ya san abin gaban Allah ne ya san me zai biyo baya hakan kake wasa da kuma nau'in irin wannan tafiyan ne to duk wanda ya zo da irin wannan ma'ana mazdarin zai zamanto ala wazni fa'ilan fa'ilan kamar rahala alqawm mutane sun tafi rahilan wa qad al-ba'ir raqumi ba'ir ya tafi kuma zaka ce waqidan waqidan nadiyar na'aba na'aba al-ghurab na'iban baka tiful bukan duk abin da ya bada ma'ana na kuka to imma wazanin sa yazo ala mazdarin sa yazo ala wazani ala wazani fa'ilan fa'ilan kaman na'aba al-ghurab hankaka yayi kuka na'iban shine mazdarin sa ko yazo ala wazni fu'alan fu'alan kace baka tifulu jinjiri yayi kuka buka'an ala wazni fu'alan kenan yana zuwa wazni guda biyu haka nan misali zaka ce saha saha sahalan faras ko sahalal khayl sahilan sahilan kuka na wannan ko kace za'iya za'ira al-asad za'iran za'iran zaka ce shahikan himaru shahikan ma'ana duk abin da ya bada ma'ana na kuka to nazarin da zai zo masa alawaji fa'ilan zai zo alawaji fa'ilan ko kuma ku'alan na shida yace khadira zar'u khudratan shahubal muhuru shuhubatan duk abin da ya zo da ma'ana na launi yana bada ma'ana na launi to wannan kuma mazarin yana zo alawaji ku'ulatan alawaji ku'ulatan yana zo alawaji in kaga ya canju daga wannan ilali ne ya shiga misali ana cewa dida dida ana nufin fari kaga fari din launi ne to ilali ne ya shiga sarko ne ya shiga amma shi ma dida din alawar da ko da asalin asalin sa to shine kace khadira zar'u khadira zar'u to haka ce tsiro ya zama kore sai kace kuduratan kuduratan in kuma kace hamira hamiral wajhu ratan humratu kaga launi ne suna idan ka ce shahubal muhur muhur din sunan doki ne wani launi ne na doki wato haka ce shuhuba a launi shi ne launi wanda yake ya shi baki baki ba baki wuluk ba ba baki wuluk ba baki baki fari fari shi ne cikin shi shuhuba سأل المريض سؤالا دار الرأس دوارا سأل المريض marar lafiya ya yi tari sai ka ce su'ala ma'ana duk filin da yake ba da ma'ana na cuta nazarin sai yana zuwa lawajin su'ala su'ala haka nan ka ce darar ra'asu wato kai ya yi ciwo kenan sai ka ce zuwa zuwa shi ne mazarin sa zuwa ɗin gina ciwon kai zuwa ciwon kai القواعد المصدر ما دل على حدث مجرد من الزمان من فدا داما yace manzari shine abin da ya nuna hadasi mujarrad min zaman ba an cire miki zamani ba zamani wa huwa aslu jami'il mustaqati ne asalin duk abubuwan da ake daukowa mun karanta a sarfu cewa shi mazdarin idan ma'anan sa muta'addi ne muta'addi ne ana dauko misalai 101 a cikin sa idan kuma ma'anan sa lazimi ne ana dauko misalai ko ma'ana ɗari cikin a gare waɗannan ko misalai ana kiran su al'amtilat ko al'amsalul mutarada ma'ana misalan da dole duk wani fi'ili yana da wannan misali shi ake nufi banda al'amsalu ghairu mutarada wanda za ka zo ka samu a manya-manyan ma'ajin da kawani ya zama to misali ne sha daban da wannan kowanne nazzari in ma'anansa yana ba da ta'adiya maf'ul yana da maf'ul to za ka nemo misali daban-daban kowanne misali kuma ma'anansa daban misalai ɗari da ɗaya ciki ɗari da ɗaya ciki amma idan ya kasance ma'anansa lazimi ne to a wannan lokaci za ka cire misalai ɗari ne waɗannan misalai kuma mufarada wanda koyaushe ana amfani da su banda misalai wanda suke kai mufarada kowanne kuma ma'anansa ɗaya shi yasa idan aka kawo ma misali da misali ko misalai goma ko ashirin aka kara ma baka bambanta tsakanin su baka baka iya yin fasa kowanne ma'anin sa ba ka gaira in yace daraba da yadrubu da idris ma'anin su da yi ba dai ba daraba ina nufin ya wuce dukan idris ana yi a yanzu ko za a yi a gaba idris za a yi a gaba umarni kaga daban ne in nace darib da madruf ɗaya ne daban ne darib ne yin dukan ne madruf kuma wanda aka daka ne kaga ma nan da yake in nace darbatan fa da dirbatan ɗaya ne daban ne darbatan duka kwaya ɗaya ras ne kyau a ga wani yi ma gudala da ya ɗaya ne kyau ya zo ne ma goma amma idan nace dirba fa wani irin duka ka ku duba wani da wani irin duka wani irin duka ne wanda ba a saba ganin irin da bane jirba kenan to a haka kaman wannan ne zaka ga asalin abun an dauko shi daga dar shine masdarin ke da wanda muke magana a kansa tukuna aka dinga dauko misalai misalai iri daban-daban daga wannan barbutu kowanne kuma ma'anansa daban ko ka fada a takaice kawai duk abin da kaga adadin kalmar da kaga adadin haruffan su daban ne ko wasalin su daban da kawai ma'anar su saboda balarabe ba zai rage adadin harafi na kalma ko ya kara ba sai da wata ma'ana da yake nufi balarabe ba zai canja wasalin kalma ba sai da wani ma'ana da yake nufi da wannan canjin wannan wasa wannan shine yasa yake jami'ul misli asali na jami'ul mustaqat مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة مصدريكم نفسي دولة بسكة كفن سين الثلاثي suna nan da yawa la tu'rafu illa bis sama'i ba a sanin su sai da sama wato ji ma'ana ala ji a harshen larabawa ko karantawa a dictionary manya manyan dictionary ma'ajin da kawafi na larabci shine a illa bis sama wa ruzu'i ila kutubil lugha da komawa zuwa littattafan lugha shi yasa in ka ga fili kai kai kai ka kafa in filin sulafi ne kai kai ka kasa gano yanayin mazdarinsa to ya ka koma ko asiha ko muktasar ɗinsa muktaru siha ko al-misbah al-munif ko irin su lisad al-arab ko arqamus al-muhit irin su mu'tan maqais lugha ire-iren wannan ko su taj al-arus irin wannan ya ka koma ka duba maddan wannan sai shi ma kaza ne in ya kawo ma fili sai ya kawo ma masajir ɗinsa gaba ɗaya masajir ɗinsa wannan shi ne khilafi kenan muke magana idan rubai ne masajid din su dama sanannu masajid din sanannu amma duk da kasancewa shi masajid af'alu salasa duk da yawan su da kuma sanin su da sama'i nayi kokari a sarful wadi juz'i na uku da nayi kokari na tara su gaba daya ko yawancin su a wasu su saboda mai koyo zaman to yana da sauki haka ce ma sama'i ne to amma ka ce ma sama'i yana da fadi yana da bukatar kowanne fi'ili ka koma abin nan dinsa mu'ajami kamu ka gano masdari na wane yake wannan zai baka wahala shi ne na tattaro su gaba ɗaya waje guda juz'i na uku a farko wadi wanda muka zo karanta za ka samu cikin sauki ba za ka sha wahalan kome kome cikin kawani ko cikin ma'adi na gano ko tara masajin na filafiya ba duk abin da ya kasance sama'i dama harka ne na wanda ya girki a ciki abu ya zama to siyasi ni da kai da kowa da kowa zai da mu duk ɗaya ne a ciki saboda siyasi ne amma ya zama to sama'i sai waɗanda suke zurfafa bincike shi yasa Sheikh Abdullahi Gondo kan Sheikh Usman dan Sojiyo da ya kasa gano abin nan ko da wasu matsaloli na sarfa suka kulle masa kai sai ya zo ya haddace alkamusul muhim dictionary na alkamusul muhim يحدث القاموس المحيط يبغى يحدث دليل da ya kai shi da wannan hadda shine al-abwab sitta da muka karanta a cikin asar wadi dukkan su sama'i sai kaɗan daga ciki a sama'in kuma fi'ili ɗaya zai zama yana da babi biyu ko uku ko hudu ko babin ya bambanta ma'ana ɗaya ne au ko kuma kowanne babi ya bada ma'ana daban daban misali akwai ara ya'ari akwai ara ya'aru akwai ara ya'ara duk ma'anin su daban daban kowanne daban daban akwai sawifa ya kuwafu akwai sawifa ya kuwifu akwai wannan a gane kowanne na wanda zaka ce khafa zaka ce khafa ya khafu wanda za ka ce kafa ya kifi baji daban daban za ka iya samu kamar su mata ya mata akwai mata ya nufi akwai mata ya mutu saboda haka farauna zai ɗin kalmomin ta yaya za ka gane to sai ya ga littattafan farko da ya shigo nan nahiyar daular su ta usmaniya akwai lamiyat bafal akwai sharhin ta jami'ul amsal sai da ya duba sharhin jami'ul amsal din a wannan babi bayan wasu sababat da ya gani a ciki da cikin bukata a gunsa ba a gunsa ba irin gunmu ba a gunsa bukata da biya ba shi ne yake shi wani alƙamusin ne shi kuma ba za a da su yi da zai shi ne zai haddasa tsakanin a tarihin musulunci ba san malamin da ya haddasa wani dictionary kama alkamun su haddasa sau da aka kawo masa musulmi ne yanzu majalladi hudu ne fa manya manyan mujalladai guda da ya haddasa alkamun su muhim sai saboda waɗannan matsaloli da sai zai lissafi cikin bakin alfiya ta ilimin farko a ciki kowanne fi'ili zai kawo masa babinsa in yana zuwa da abuwab da yawa to zai zo ma da abuwab fi'ili kaza na zuwa babi na kaza da kaza da kaza da kaza sannan akwai wasu fi'ilai waɗanda